أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da yardarsa muka haɗu da ku a wannan wurin mai albarka a wannan makaranta mai albarka university abdulmumuni diyo yau muna ashirin ga watan farko ko shine janvier miladiya haihuwar annabi isa dan maryam alaihi wassalam shekara ta 2020 kina a takaice 20 ga watan 1 2020 na sami goron gayyata ga waɗansu 'yan uwa da yake wannan wuri ne wanda ba yau muka saba gabatar da karatu a wannan wurin ba tem ko maudu'i da za mu tattauna a kansa shine tarbiyatul ruh ko kuma tazkiyatul ruh shine tsarkake rayuwa muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shine jagora a cikin wannan karatu da za mu gabata Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu yi kyakkyawan karko Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus ta kasance makomin mu da mu da ku gaba daya in an ce education da larabci ya kamata a ce tarbiyya amma mo ko kalima wadda ta fi dacewa shine taskiya tsarkakewa to tsarkake rayuwa taskiya ya samo asali ne daga zakka da larabci suna cewa zakka yuzakki tazkiyatan rabba yurabbi tarbiyatan zakka kalima ta zakka da larabci tana nufin ababe daban-daban daga cikinsu wani lokaci tana nufin ƙaruwa daɗuwa haɓaka an gane ko wani lokaci kuma tana nufin wanke abu da tsarkake shi shi ya samu da zakka da ake faɗi ya kamata a yi ma dukiya zakka in an ce a yi ma dukiya zakka ma'ana a tsarkake ta domin dukiyar da ba a fitar da zakka wannan dukiyar ba tsarkakakan dukiya ba ce sannan kuma dukiyar da ake fitar da zakka Allah yana sa mata albarka ta ƙaru to amma nan an yi amfani da wannan mokin tunda in an ce tsarkake abu da wanke shi kamar yadda kuka sani cikin yaren faransanci akwai sens proper akwai sens figure to nan figure ne menene dalili saboda shi rai abu ne wanda ba a gani sutura tufafi kaya in za a wanke su za a samo mi za a samo omo ko sabulu a wanke su ko to shi rai ba a ganin shi kenan in an ce za a tsarkake shi soft figure ne domin abu ne wanda ba a gani arruh kalima ta arruh shine am rayuwa an gane ko shine rayuwa abinda nake son in ja hankalin yan uwa a nan shine kalima ta arruh a cikin alkur'ani ta zo wurare daban-daban kuma tana da ma'anoni daban-daban domin nan muna da ɗalibai wani lokaci wani yana son ya fassara alkur'ani ko hadisi na annabi muhammad sallallahu alaihi sallam, ko kuma ya fassara shari'a da fahimtarsa ta larabci ita kaɗai ba za ta isa ba domin akwai mo wanda yana ɗaukan ma'ana guda akwai mo wanda yana ɗaukan ma'ana biyu akwai mo wanda yana ɗaukan ma'ana biyar ko goma kuma akwai context yadda kalma za ta iya ɗaukar wata ma'ana akwai sons proper akwai sons figure don haka yana da kyau mutum ya yi hassara wajen fassara wata kalima a cikin alkur'ani mai girma bai koma malittattafan tafsiri ba yana da matsala ɗalibi ya ce zai fassara wani hadisi bai koma littattafan da sun ka fassara wannan hadisin ba wannan yana daga cikin abin da ya kawo muna matsaloli daban-daban saboda waɗansu sun yi gaban kansu da larabci kawai sun tafi za su yi abin da suke so yadda kasancewa kowane ilimi yana da akwai speciality akwai term kalima wadda ake amfani da ita a literature in ka ce wajen yan medicine sai ka ce ba haka ake nufi ba kenan yana da kyau mutum ya yi kokari abinda bai fahimta bai koma malamai arruh a gurgujin zan ba ku ma'ana guda biyar a cikin alkur'ani kalima ta arruhu cikin alkur'ani wani lokaci ta zo tana nuhin rahama rahama Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a ƙarshen suratul mujadala la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum sai Allah subhanahu wa ta'ala ce ula'ika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min kaga waɗannan Allah ya wajabta imani a cikin zukatansu ko ya saka imani a cikin zukatansu sai Allah ce wa ayyadahum Allah ya karfafa su bi ruhin minhu da rahama ta daga wajen shi kalima ta ar-ruh wani lokaci in ta zo cikin alqur'ani tana nufin shi kanshi alqur'ani shi kanshi alkur'ani ana kiransa ruh Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin suratul shura wa kadhalika awhayna ilayka ruhan min amrina kamar yadda muka yi ma annabawa wahayi ai haka ne muka yi maka wahayin alkur'ani daga wajenmu wani lokaci kalima ta ar-ruh ba tana nufin alkur'anin ba a'a ta wuce alkur'ani tana nufin dukkan wahayi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a cikin suratu an-nahl ata amrullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده an anziru annahu la ilaha illa ana fattaku kaga yunazzilul mala'ika Allah yake saukar da mala'iku bir ruhi min amrihi da wahayi da daga wajensa kalima ta ar-ruh wani lokaci tana zuwa cikin alqur'ani amma tana nufin jibrilu alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala ce inna anzalnahu fi lailatul qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها تنزل الملائكة mala'iku suna sabka war ruhu da mala'ika jibrilu to ai yana daga cikin mala'iku amma saboda shi babba ne sai aka fitar da shi don mu fahimci komi yasa wani lokaci kuma kalima ta ar-ruh tana nufin annabi Isa alaihi salam Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum a cikin suratul nisa wa la taqulu ala allahi illa alhaq إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه المسيح عيسى ابن مريم رسول الله من زان الله ني باوان الله ني أما با النبي أسبا الله بني وروح وكلمته كلمة تألا ألقاها إلى مريم ودي جيفا تزوى مريم تحيي جبريل wa ruhun minhu kuma ruhi ne wanda ya faro daga wajen Allah ba sashe ne na Allah ba wanda ya faro daga wajen Allah mun fahimci wannan ko to kuma kalima ta ar-ruh tana zuwa cikin alqur'ani tana nufin rayuwa am wanda wanda kuke fada da a da m da e kuma shine am ba to الروح rai tana nufin rai rai al'amari ne wanda babu wanda ya san definition kinshi in ba Allah ba duk wanda ya yi definition ta rai ya ce ga yadda hakikanin shi yake to ya yi ƙarya menene dalili ya kamata mu ba da hujja ko yahudawa suka haɗu da mutanen makka sai suka ce da su annabin nan da ya bayyana a garinku ku tambaye shi in ya ba ku amsa to makaryaci ne ba annabin Allah ba ne in bai ba ku amsa ba to annabin Allah ne ku tambaye shi kan sha'anin rayuwa domin Allah ya ɗauki alkawali ko a can cikin attaura da injila babu inda an kai definition kinta kuma yana daga cikin mutum yana mai gaskiya in an tambaye shi abinda bai sani bai ce mi bai sani ba shi ne abinda afirka bai so girman kai abinda baka sani ba baka sani ba Allah ne kawai ya san komai inna Allah bi kulli shay'in alim mu ko yanzu mutum sai ka ga duk tambayar da za a yi mai ya san amsar da zai ba su sai yayi ƙarya sai yayi kokarin ya nuna shi wata encyclopedia ce komai ya sani sai Allah ya ce wa yas'alunaka anir ruh qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitum min al-ilmi illa qalila wa yas'alunaka suna tambayarka anir ruhu game da al'amarin rai yaya shike a ina shike cikin jiki Allah ya ce a'a qul ar-ruhu min amri rabbi ka gaya musu shi al'amarin rai al'amari ne na ubangiji na wa ma utitum min al-ilmi illa qalila duk ilimin da an ka baku ba baku ilimi ba sai dan kakan shi yasa ilimi guda ya isa sai ka tsoho kana karatu speciality ga sunan kullun ana sayi a duniya amma sun ki karewa wanda yake ba masu speciality ilimi ya fi su ilimi duk speciality kin da zaka shiga ma cikin speciality guda sai a fitar da kuma speciality goma tunda in ka zo sai kayi medicine in ka yi medicine wata rana a ce ma sarbo za kai wata rana a ce ma za ka yi kwata wata rana gashi nan dai to kenan kalima ta arruf ɗaya daga cikin ma'anar da suke ɗauka shine rayuwa mu yi hassara wani lokaci kuma tana zuwa da ma'ana annafsu rai arruhu rai Allah subhanahu wa ta'ala da ya halicci ɗan adam kamar yadda suke faɗa akwai abubuwa guda hudu da suke tare da shi al'insanu murakkabun min ruhin wa jasadin wa aqlin wa atifa al'insanu ɗan adam murakkab an haɗa shi min ruhin da rai wa jasadin da gangar jiki wa aqlin da hankali wa atifatin da kuma atifa tausayi ko ji ji na jiki ba ji na kunne ba shine suke ce ma santima santima ji to waɗannan ababen guda hudu su ne ɗan adam ruhi Allah ya ce babu wanda sai inda shi sai shi hankali Allah ya bayani inda yake to sai aka samu matsala Qur'ani ya ce hankali yana cikin zuciya wasu filozof suka ta cewa hankali yana cikin kwakwalwa waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a'a hankali yana cikin zuciya amma kwakwalwa tana taimaka ma aikin hankali to abinda da yake tabbas hankali yana cikin zuciyar ɗan adam da hankali da ilimi duka ba cikin sarbo suke ba suna cikin zuciya amma kwakwalwa tana da inda take kai saƙo na ilimi tsakaninta da zuciya wannan shine abin da Qur'ani ya tabbatar amma aikin da suka yi wasu wa juna su wannan kuma gafofi suna taimaka ma juna bari mu bada dalili saboda nan muna wuri ne wanda ana buƙatar a fitar da ma'ilimta masu bada hujja masu jin turanci masu jin ingilishi waɗanda za su yi karo da mutanen da adda ciwo ko na kafirci ko ko waɗanda ba san musulunci ba sai Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul hajj yace afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha aw adhanun yasma'una biha afalam yasiru fil ard ba za su yi tafiya a bayan ƙasa ba fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha sai su kasance suna da zukata ya'qiluna biha wadda suke hankalta da ita a kowace gaba ana danganta mata aikin ta ne zuwa gare ta yanzu in an ka ce famun sai a ce ya takallamu bihi baki ana magana da shi hanci sai a ce mi ana shakawa ido ana kallo da su kunnai ana ji da su fata ana ji da ita abinda an ka taba to zuciya sai Allah ce qulubun ya'qiluna biha bai ce ba azhanun ko zihnun ko dimagun ko admighatun dimag kwakwalwa daya admiga plurial ne zihin kwakwalwa azhan kwakwale to Allah bai ce azhanun ya ake nuna biya ba ilimi yana cikin zuciya me ya dalilin mu har yanzu cikin suratul ankabut Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa bal huwa ayatun bayyinatun fi suduril ladina utul ilm shi alkur'ani ayatun ayoyi ne bayyinatun bayyananni fi sudurin ladina utul ilm shina cikin zukata ko kirizza an ce wato wato wato kirjin mutum saboda mi saboda zuciya cikin kirji take to sai aka ce shi qur'anin yana cikin zuciya waɗanda aka ba imani fi tufidu dhafiyya dan in an ce dan cikin shi shi yasa bature sai ya ce ila bishe sa par ka gani bai ce ba par cerveau da english sai ce by heart to kuma mu an zo an ce cikin kwakwalwa na ilimi yake kaga ba bature ma ya saba maka kana nan zaune ashe baka sani ba to dan adam yana da rai ba a san inda yake ba yana da hankali zuciya cikin nan na hankali yake da ilimi ko ba haka ba sai mun ce murakkabin min ruhin wa jasad jiki kuma an san shi masu karatun siyan su sun san jiki akwai kashi akwai jini akwai tsoka akwai hanji ga sunan dai akwai jijiya sannan kuma wa atifa da atifa shi ne santima santimankin nan yana cikin mi yana cikin zuciya amma kwakwalwa take taimakawa wajen aikin shi ba za mu shiga ba wajen bayani mu zurfafa saboda ba shi ne tamkin da za mu yi magana a kan shi ba to yanzu a nan sai malamai suka ce aljismu lahu mutatallabatun warruhu lahu mutatallabatun jiki yana da bukata ko bukatoci ruhin dan adam yana da bukatoci jiki yana da bukata ruhi kuma yana da bukata jiki yana da bukatar abinci ko bukatar abinci to madalla jiki yana da bukatar a tsarkake shi za a siyo mi sabuni ko jiki yana da bukatar sutura vetman kaya ko bai da bukatar su jiki yana da bukatar magani wanda zai sha in bai da lafiya duk bukatoci ne na jiki ko ruhi yana da bukata shi ko ruhi abin da yake bukata a tsarkake shi kuma yana bukatar a bashi ilmi yana da bukatar a yi tunani da shi don ci gaba to za mu iske akwai addinai da kuma waɗansu mazhabobi da ilmin muka waɗanda suka ɓaci wasu sai suka ba ruhi kawai shi kaɗai suka ba muhimmanci sun ɓaci waɗansu sai suka ba jiki muhimmanci sai suka ɓaci addinin musulunci da ya zo sai ce a'a kowanne a ba shi nashi haƙƙi suwa suka ba ruhi muhimmanci daga cikin addinai akwai addinin buda shi addinin buda ba ruwan shi da jiki rai yake so shi yasa cikin addinin buda mutum na iya zama da yunwa mutum na iya zama da dauda mutum na iya zama da complain guda babu ruwan shi da abin da ya shafi jikin shi daga cikin waɗanda suka ba ruhi muhimmanci akwai cikin addinin kiristanci sai aka ce a'a in za ka bauta ma Allah kawai ka guji jikinka shi yasa aka kirkiro pair wanda bai aure wai saboda ka azabtar da rayuwarka ya zama to ka samu tsarkaka kaga sun ba mi sun ba rayuwa muhimmanci da sayar wanda ba ta yin aure ba ruwansu da kuɗi ba ruwansu da rayuwa daga ciki akwai le filosof waɗanda sun ka ba ruhi muhimmanci su aflato su aristo su descartes suka nuna cewa ɗan adam a matsayin shi yana da muhimmanci shine rayuwar shi sufaye daga cikin mazhabobi na musulunci sai suka ba ruhi ƙarfi zikiri tabzaha komawa wajen zikiri ka laɓe cikin halwa wazifa ba ruwanka da jikinka sun ba ruhi ƙarfi daga cikinsu akwai mu'tazila za ku ji su sai suka ba ruhi muhimmanci saboda haka su hankali suka sa gaba idan ga aya ga qur'ani ga hadisi sai ya ci karo da hankali to sai su aje nafsi su yi aiki da hankalinsu a iliminka bai kai na Allah ba iliminka bai kai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba aslan ma da hankali da qur'ani da sunna ba su cin karo da juna sai dai in kai baka fahimta ba amma in ka yi wato dibi littattafai malamai za su nuna maka ga abin da ake nufi da akwai lokaci da zan baku misalai da dama in baka fahimci aya ba ko ma inda malamai su yi maka bayani ba kar ba cin karo ne suka yi da juna ba bari in baku wani misali a cikin alqur'ani Allah ya ce zai tambayi kowa ranar tashin alkiyama فوربك لنسألنهم أجمعين أما كانوا يعملون na rantse da ubangijinka Allah ya rantse da kanshi don babu sifiriyar sama Allah lanas'alannahum wallahi za mu tambaye su ajma'in gaba daya amma kanu ya'malun akan abin da suka kasance suna aikatawa sai kuma wata aya ta zo ta ce ba a tambayar kowa فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان Allah ya ce fa yau mai idan ranar tashin alkiyama la yus'alu an dhanbihi ba wanda za a tambaye aikin da ya aikata in sun dan adam wala janu ko ko aljanna ce to kaka sai da kowa kun ce gaskiya ne to can an ce sai an tambaye kowa na an ce ba a tambaye kowa to ya ne haka shi yasa wallahi ku tashi sirtu yanzu duniyar da ake ciki malamai sun yi littattafai kan fahimtar irin waɗannan nasoshin akwai Muhammad bin Abubakar bin Abdulkadir Arrazi ya yi littafi sunansa As'ilatun wa Ajwiba tambaya 1245 in ba manta ba irin waɗannan kesiyon ne kawai a ciki akwai Ibn Qutayba ya rubuta littafi Mushkilul Qur'an ayoyin da zaka ga kamar sun ci karo da juna akwai Sheikh Muhammad Al-Amin Shanqiti shi ma yayi akwai littattafai da dama in hadisan manzo ne sallallahu alaihi wasallam to dole sai an diba a gani in sun inganta don kada a zo ba da ƙarya ne da gaskiya ake son a hada akwai imam tahawi yayi muskilul ansar ibnu qutayba yayi ta'wil mukhtalif al hadith da sauran littattafai da maganganun malamai anan zan ba ku amsa sai mu wuce gaba mun ce da hankali da shari'a ba za su ci karo da juna ba ko ba haka ba inda Allah ya ce zai tambayi kowa tabbas kowa sai an tambaye shi abinda duk ka aikata za a tambaye ka examen ne wanda duk duniya ba magani shi mu nan yanzu in kana da jama'a ne ana tambaye ka abinda kai premier a ne in kana katire ma'a ne ana tambaye ka abinda kai premier a ne to babban examen shine ranar tashin alkiyama za a tambaye ka tun daga ran da ka balaga har ranar da ka bar duniya duk gaba ɗaya sai an yi maka examen dan haka baka taɓa tashin hankali irin wannan ba okay to inda an ka ce ba za a tambaye kowa ba abinda ake nufi ba za a yi tambaya ba ta neman sani paske tambaya tana da ma'ana ɗai-ɗai-ɗai har ma'ana talatin da shidda kaga nan ba akwai karatu akwai tambayar da za a yi ma ba a sani ba akwai tambayar da za a yi ma an sani to Allah ba zai tambayi mutum ba tambaya ta mai neman sani don ya san abin da ka aikata amma zai tambaye ka tambaya ta mai cikakken sanji kun gane kidan ayoyin shi yasa akwai wani babban wani likita na duniya ana kiransa Maurice Bekai dan kasar France ne babban likita ne na jijiyoyi ya yi ma shugaban kasar Saudiya Malik Faisal magani likitansa ne to sai ya rubuta wani littafi Al-Qur'an والتوراة والإنجيل القرآن إيه لا بيبل أكي تشوكو كديبي وانا للتافل أكويش عن فرنسي أكويش عن أنجلي kuma an yi traduction shi an arab ya nuna yadda alqur'ani duk abin da ya faɗa bai ci karo da hankali ba amma cikin bible da saura an iski ba gaskiya bane kina an caccanza don a nuna maka tabbacin gaskiya alqur'ani to dan haka babu cin karo tsakanin hankali da nafsu sai mu zo ga waɗanda suka ba suko jiki ƙarfi sai suka watsar da mi sai suka watsar da janibi na ruhi su ne mutane ko ce da biyu daga cikin waɗannan akwai addahariya ko adduhuriya tun can zamanin farko ɗan adam da yake rayuwa da yawa ba su yi imani ana tashin alkiyama ba me yasa ba su yi imani da ana tashin alkiyama ba fasfir da jiki suke auna ba sun ka ce a idza kunna turaban wa aba'una a inna la mukhrajun yanzu idan muka koma ƙasa kuma za a sake tayar da mu fasfir suna ganin cewa jikin da ya lalace bai yiwuwa ya dawo ba filozofi ne suka fara fa'in wannan magana ba ina fata kun fahimce ni shi yasa ba su yi imani da ana kiyama ba daga nan da an ka samu naturalist waɗanda ga cewa komi nature ce take yi wai su ba su yi imani da Allah ba nature ita ce Allah ita ce take shanji kana dan adam sai ka koma kare haka sun ka ce tunda mutum in ya mutu in kare ya ci naman shi sai ya zan jinin kare shi ko kare sai shi makariya ciki sai dan adam shi koma kare in kare ya mutu ya zo kusan icce shikenan iccen nan jinin kare sai ya shiga cikin icce sai ka koma firwi in mutum ya ci sai ka koma dan adam in kuma dabba ce ta ci sai ka koma dabba so ka ce haka na aka yi ta tahiya c'est comme ça c'est la nature ana tafiya daga cikin waɗanda suka ba jiki muhimmanci su ne turawa musamman a wannan lokaci 'yan zancen al'almaniya laïcité laïcité ta samo asali ne daga lokacin da aka yi revolution française ta yi shekara goma ana fafatawa to sai turawan faransa suke ganin waɗanda suka cuce su jagororinsu sarki sannan kuma da jagororin addini su ne fastar-fastar shugabannin iglis da aka yi revolution sai aka ce duk a kashe masu jagoranci shi yasa shugaban kasar faransa na wannan lokaci ila ete decapite an ka cire kai ko an ka suka a suka ce kuma a kamo pastor malamin coci a ɗebo hanjin shi a shaƙe sarki sai ya mutu saboda da malamai da shugabanni suka cuce su to daga wannan lokaci sai faransai suka kafirce ma shugaba na gargajiya ko sarki suka kafirce ma addini suna ganin da addini aka hada aka cuce su sai suka kirkiro cewa addini shine sanadiyar komawan mutane baya sai suka yi imani da republic shi yasa zancen sarki su bai taso gare su ba kaga in kattai belgica akwai sarki in kattai ingila akwai sarauniya holland akwai mi akwai sarki ko ba haka nan bane amma faransai ba su yarda da sarki ba to wannan mazhaba ta ilmaniya wannan mazhaba ta ilmaniya da ake kira ilmaniya shine ake kira laicite ta ba jiki dama shi yasa kuke ganin kere-keren da turawa suka yi sai suna ganin iglis ita ce ta sa aka yi ta kone waɗanda suka yi ta kirkirwa abubuwa kenan addini na hana jiki ya ci gaba kere-kere ya ci gaba sai suka ce to ku koma can cikin iglis wannan shine matsalar da musulunci yake ciki a yanzu saboda da yawa daga cikin mutane suna ganin addini ke hana a ci gaba amma su ko turawa sun koyi gaskiya paske lokacin da musulmi suka shiga espan sai da suka yi shekara 800 suna mulkin espan ka shiga cikin google ko internet ka rubuta andalusi daula ce ta musulmi shekara 800 musulmi suna mulkin turai su suka kirkiro ilimin da turai take cikin shi yanzu wanda ya gano ƙasa Amerik, Christophe Colomb a 1492 da geografi ta musulmi ya tashi cikin ƙasar Spain ya je ya gano ƙasar Amerika. Lokacin nan ilimin duniya gaba ɗaya shina ga hannun musulmi. 30% na birje na ƙasar Spain ana samun shi ne ga turism ga garuruwan musulmi da sun ka amshi waɗanda suka ƙirƙiro mantur a duniya musulmi ne waɗanda suka ƙirƙiro ilimi na astronomy a turai musulmi ne amma addininsu bai hana suka ci gaba ba mai da sun kai tradiction suka ƙare sai suka dawo suka ce ai yanzu musulunci addini shine ke hana cigaba alhali ko su can garin musulmi suka yi karatu lokacin nan wannan lokaci arab ya kasance langa official a europe kuma shine langa scientific amma sun boye wannan shekara 700 garuruwan musulmi suna nan har yanzu sai ka isa gari yayi kusan girman ya mai har yanzu yana nan tourism da ake yi cikin shi gidan shugaban kasa na wannan lokaci actual lama yana nan karokin da ke cikin wannan gidan ko white house babu irin wannan karo duk an ɓoye masallacin imamul qurtubi ai kuna jana ta imamul qurtubi ai qurtuba ba wani abu bane in an ce qurtubi shine mutumin da ya fito daga cikin garin qurtuba qurtuba ina ce spain ce ita ce suke ce ma cordoba sun kare da kai to da wannan ne aka ta cewa in dai kana sallah ba ka ci gaba in kana sallah ba ka kaza shi yasa suka zo suka kamu da wannan kirkir tasu saboda sun yaki addinin ƙarya sun kasa bambantawa tsakanin addinin gaskiya da addinin ƙarya musulunci bai hana a yi karatu ba a ci gaba babban misali kuma gashi nan za ka iske mutum yana sallah ustaz ne kuma yan an je wajen examen kuma shi na cikin family premium za ka iske mutum gaye ne yana shan giya kuma an je an yi examen yana cikin ledar ne me alaka shan giya da ilimi ba su da alaka mai sawa hijabi tana iya zuwa premier a cikin kalaskin su mai sawa hijabi tana iya zuwa darni mai sawa buje tana iya zuwa premier mai sawa buje tana iya zuwa darni kaga da sawa hijabi yake sawa a ci baya da duk mai sa hijabi ya kamata a ci ba ta da ilimi da sawa buje ke sawa a ci gaba da duk mai sa buje ya kamata zo premier ƙarya ce gaskiya ka faɗa muna son hankalinku ya dawo saboda da nan university abdulmumuni in mutum na sallah ma su a sai a ɗauke shi wanda bai ci gaba ba ko ba haka nan bane masallacin juma'a da aka yi ayi ayi ayi ayi ba sun hana ba hdn na farko da bruskin su dala 30 30 aka hada aka yi masallacin juma'a daga nan yanzu aka yi na biyu aka yi na uku aka yi na hudu hankalin su ya tashi rfi ta ce kada a yi sake a buɗe masallacin juma'a cikin university zamanin muhammad usman an kai duk hanyar da aka bi sai da aka buɗe masallaci sai suka ce l'islam est rentré au niger par la grande porte saboda suna jiran etidiyan su bar sallah a daina sawan hijabi a yi ta shashanci sai suka ga wuri ya koma na musulmi inda yau yau yau yau yau sallan magriba satellite ta zo ta ɗauko hoto ta kai ma emmanuel macron tension na kashe shi nan da shekara ashirin dukkan manya-manyan ma'aikatan ƙasa gaba ɗai sun san allah sun san addini da kyau da fartar da tunikinmu ba ruwansu da addini taken da ake mafartar da tuni ba ka sallah ba ka salati ba ka cin abin mai sallah yanzu ko fartar da tuni sai karatun ƙur'ani har musabaka ta alƙur'ani suke zuwa in ban manta ba katran fase ko sankan fase akwai wani soja da ya zo daga tondabiya muna musabaka ta kanan turwa tare da sunna tv 2 yayi musharaka qur'ani kamil izm 60 nan university yanzu kuma ana musabaka ta alqur'ani izm 60 musulunci ya dawo to wannan abin shine suke jin tsoro shan giya da shine wayewa yanzu ya koma kauyanci rashin sallah da shi ne wayewa ya koma ƙauyanci rashin sa hijabi da shi ne wayewa yanzu ya koma ƙauyanci ma'aikata na da sai shan giya babban ma'aikaci ba a bashi salar ga hannu sai an kirai matar shi a ba ta kuɗin abincinsu ta sai buhun shinkaha da buhun masara da buhun hatsi fakcir ta ruwa ta biya fakcir ta wuta ta a bata kuɗin kayan miya a bata kuɗin karin yara a bata sauran sannan a ba sakare jiya sha giya akwai ma'aikacin da yake cewa shi bai shan giya gidan giya sai in akwai buruti kun san buruti ko kun san komai yasa saboda shi in ya sha giya sai an sa shi cikin buruti an kai shi gida da ya zo bar sai ya tambaya akwai buroti da an ce akwai sai to a kawo yanzu ba a shan giya biranijar ta liƙe babu mashaya fayit to kun ga hankalinsu ya tashi shi yasa suke tunanin yanzu ya za su yi hgdn sun gane addini administration an gane addini portar da sai sun gane addini shi ko addini cikin zuciya yake ƙaƙa malamai waɗanda ake ce ma ƙauyawa masu cin tuwon haƙi da baƙan miya sun yi ganyen professor specialist na kowace irin ƙasa wanda an ka ba doktora da wane ne da wane ne duk tsarin da sun ka shirya yawar da ke saboda waɗancan suna tare da gaskiya da Allah da wahayi waɗancan kuma suna tare da tsare-tsaren su na karyace-karyace to wannan ɗan shiga ne muka yi waɗanda suka ba jiki ƙarfi mun kawo ɗan laisite an gane ko mun kawo addahariya to daga cikinsu kuma waɗanda suka ba jiki ƙarfi su ne ashiyu'iyya ashiyu'iyya su ne ake cima 'yan communist ƙasar rasha da ƙasar china 'yan communist ne ba su yadda akwai allah ba su jikinsu ne suka ce shi ne yake yin komai su ne kuma suka kawo aƙida ta 'yan burguzu na cewa dukiya ta kowa da kowa ce daga cikinsu kuma akwai 'yan kapitalism su 'yan kapitalism sun yarda akwai Allah American amma kuma matsalar su 'yan jari hujja ne Allah nasu suna imani da shi amma matuƙar bai cika da kuɗi ba in dai ga kuɗi to za a bar Allah kenan dai babban Allah superior shine kuɗi daga ciki na ƙarshe waɗanda za mu kawo akwai filozof waɗanda su kuma sun ba jiki ƙarfi su ne filozof waɗanda suke cewa babu Allah kun san munan da an zo premier sai a mai da Allah su yi sai a ce est-ce que Dieu existe ko ba haka nan bane sau ita waka tambaya ta est-ce que Dieu existe mu da mu aka yi ma ita sai mu ce a'a ku dakanta ku dakanta akwai amsa abu jahal za a tambaya kusan abu jahal dai ko abu jahal ai ya mutu ko ba a iya tambaya sai ko to mu za mu tambaye shi Allah ya ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah da zaka tambayi kafiran zamaninka kaga abu jahal yana ciki a ce amma abu jahal man khalaqaka wa ya halice ka la yaqulunna Allah da rasu Allah kenan kaga ashe Abu Jahal ya haifi da zuwa hankali shi yasa ana karatun filozofi sai wani professor na filozofi yana musu demonstration inda na yi kuskure ku haɗi yace zai musu demonstration yadda zai nuna musu babu Allah sai ya ɗauko bik ya ce wannan mine ne aka ce bik ya taɓa tabul ya ce wannan mine ne aka ce tabul ya taɓa tabulu ya ce wannan mine ne aka ce tabulu ya ce to ina Allah invisible ya ce to don haka dai exist ba sai aka samu wani ɗalibi ya tashi zai mishi raddi sai ya ɗauko bik ya ce wannan mine ne aka ce bik ne ya taba tabul ya ce wannan mine ne aka ce tabul ne ya taba tabulo ya ce wannan mine ne an ka ce tabulo ne ya taba mushe ya ce wannan mine ne aka ce mushe ne sai ce to ina hankalin mushe ana ganin hankalin mushe zabar ma sun ka ce ya dinga asin da lakka ku shafe da hankali shi yasa abinda muke so da ku ka zamanto mai wayo kada ka dami kanka da rigima ka rike makami da dalili rigima ba taka bace mu da an rike da gaskiya wallahi ba mu tsoron duk wani makami da wani abu billahi allazi la ilaha illa huwa tsoron da suke yi muna ya yi tsoron da muka yi musu don mu tsoron da muka yi musu na teknoloji ne da makami su ko musulmcin yana nan yana ratsa su paske mi paske shi qur'ani antivirus ne antivirus ne na kahirci turai ana ta ana ta musulunta su ko suna son su zo su yi deratinan islam a cikin kasashen musulunci shi ne ya kamata ku gane da ku saurara ku ji da musulunci bai da ƙarfi wallahi da hankalinsu bai tashi ba ba a wuce da zan ba ko ƴan nan an ka buɗe masallacin juma'a a ƙasar rasha vladimir putin shugaban ƙasar rasha ya zo buɗe wannan masallaci to shi yasa suke tsoron shi kun ga musulunci bai da wani teknoloji wanda ke kare shi bai da wata nukiliyar wanda ke kare shi bai da wasu specialist da suke kare shi babu wani finansuman wanda ke kare musulunci Allah ne an rike da shi shi yasa mu ba mu tsoron komai mun san cewa wallahi addini nan sai ya ci nasara kuma su da kansu sun gani addinin da yanzu mabiyan shi sun yi ɗan miliya ɗan miliya wanda ya kashe ɗan miliyar duk duniya sai yi sarauniyar ingila king elizabeth take ba ta iya samun natsuwa sai ta saurari alkur'ani sai an ɗauke ta yanzu kuɗi ba cikin intanet yana nan masallaci ake kai ta sai a karanta mata alkur'ani sai ta ji hankalinta ya kwanta amin tana yawan musulmaci shugaban kiristocin duniya pap wanda an ka sabkar da shi kun sa abin da yasa aka sabkar da shi iske shi an kai da sallah ya amince bai liƙe ɗaki ba ko da aka zo sai aka iske naka na sallah aka ce a ya ne ya ta kuma ya ne ƙarya ce muke sallah suka ce to to wallahi mun samke ka ya ce oho kuma in ka yi magana da journalist muna kashe ka shi yasa an ɓoye shi ba a yadda kowa ya gani shi ba ga ka'ida wanda matsayi ba a jidda mutum amma a ce an jidda ba banza ba shi yasa mafi yawancin kiristocin da kake gani surtu nan niger fara gajen an ce maka mutum kirista ne mafi duk karya ne daga mai in kauye na dama da mutane sun rasa dawa da haƙi sai su ce yesu almasi fastar kenan saura duk musulmi ne karya suka wallahi in dan birni na ya iya faransai ya san daga samun salaya in dan duniya na shi na son a je a tashi ingilis shi samu yan mata sai ce yesu almasihu ya san ganin dan nijar in ya tayi nan kasashen gwarawa irin kotonu da lome ko ya tayi turai ranar da aka hita dimanshi bakin flash sai shi sai shi fada su zo can samu yan budurwa sai da ba arniya ta babu ruwanta ana hira ana jin daɗi shi na runguma tana cewa umun da juzi daɗi ake so a sha to don haka waɗannan abubuwa da kuke gani wallahi tallahi ba su hana mu musulunci komai mawaƙiya ta ƙasar america jennifer lopez ku diba cikin intanet ta musulunta har da rera ayoyin ƙul'ani ta kai ko ba haka ba to wannan yana nuna maka addinin musulunci addini ne na gaskiya wannan na ba ku misalai ne na mazhabobi waɗanda suka ba jiki ƙarhi irin waɗannan filozof da suke ganin cewa duk abin da ake gani shi ne aka yi imani da shi abin da duk ba a gani ba ba a yi imani da shi ba shi ne ake kira almazahibul maddiya wato mazhab ne waɗanda an gina su kan material to waɗanga abubuwa guda biyu da abin da ya kama da su na mazhabobi da aƙidodi da addinai an gina su ne akan kuskure ba a ba kote guda ƙarfi a bar guda musulunci da ya zo sai ya ce a'a rai yana da haƙƙi jiki yana da haƙƙi shi yasa aikin da annabawa suka zo da shi aikin da annabi Muhammad sallallahu alaihi ya zo da shi shine don ya tsarkake jikin mutane kuma ya tsarkake zukatansu Allah ce laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة لقد من الله والله الله يا نئمة على المؤمنين كمؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتورو مسو منظور daga kawunansu ma'ana larabawa an turo musu balarabi mutane kuma an turo musu dan adam yatlu alaihim ayati yana karanta musu ayoyin Allah wa yuzakkihim yana tsarkake su jiki ana tsarkake shi wasu ya baka fatahir dauda ba addinin musulunci ba ce ko da tuwafin ka ba wasu tsada ba ne wankin su zuciya ana tsarkake ta abu na farko wanda ke sawa zuciyar dan adam ta tsarkaka shi ne aƙida ita ce mi aƙida shi yasa shirka shirka rashin imani da Allah datti ne kuma shi ke gadon maɗan adam kowane irin datti a duniya kenan da muka ce za a tsarkake rayuwa yanzu na muka kawo cikin karatunmu za a tsarkake rai da aƙida aƙida kasa zamanto mai kyau duk wanda ya ce babu Allah zuciyar shi tana cikin datti duk wanda ya ce Allah biyu ne zuciyar shi tana da datti don bai san Allah ba wanda ya ce Allah uku na ko alloli suna da yawa duk da take cikin zukatansu shi yasa Allah ya kire gumaka kazamta fajtani burrijisa min al-awsan Allah ya kire mushrikai najasa ya ayyuhal ladina amanu innamal mushrikuna najasun nan najasa ce wadda suke dauke da ita cikin zukatansu zuciyar ba a yi purifiyanta ba wato purifiye ba a tsarkake ta ba zuciya tana cikin dauda dauda dauda dauda shi zai kai su ga kowane irin sabon Allah shi zai kai su ga kowace irin dauda mafi nisa a rayuwa bari mu bada misalai saboda muna cikin lokacin duniya wayayya wani mutum yake gardama da wani musulmi yace ku musulmi kuna da matsala yace to ina sauraron ka na farko ba ku son aiki ta ce na shi na biyu kuna da fo rendezvous rendezvous africain ya ce na shi duk ya tsara ƙarshe sai ce kuna da dauda ba ku da tsarki ce ƙarya ka kai sai cire wando ne ya ce cire wando na a cire wandon ka adiba a gani da mai wanke ya sai ya yi tsarki so biyar a yini ya yi sallah ya yi wanka da mai yin kashi na wata guda suna sawon lotus suna zama ɗai kai jama'a dibi maganarka to bari mu gaya muku yanzu turai da waɗanda sun kai imani da addini da wanda ba su yi imani da addini ba namiji yana armin namiji ko bai armin namiji mace tana auren mace ko ba ta auren mace ana yin dokoki akan wannan ko ba a yi to dan Allah ni dai ban taba ganin shaki ya armi shaki ba ban taba ganin kare ya armi kare ba to sai an ka ce mutum ya armi mutum ƙato a zuwa darma musu aure da ƙato kuma a ce wai waɗanda za mu koyi da su kai jama'a to wanda yake son mu koyi da su shi shi zuwa karma mai arme da kato mumini a to a fara kenan ko ba ku ji abin da shugaban kasar zimbabwe ya faɗa ba mugabe waɗannan mutanen sun ka zo kun san Najeriya sun ce namiji ya auri namiji mace ta auri mace a sa wannan doka ko Jonathan kafiri ne fa ba musulmi bane kirista ne yace duk wanda ya auri namijin da ya auri namiji ko mace da ta auri mace shekara goma sha biyar gidan kaso Ghana Ingila ta ce ba ta ba ta taimako sai ta samu wannan doka hannu sun ka ce taimakon ku daga nan har tashin kiyama ku riki to sai suka zo inda goga mugabi revolutionary african aka ce mishi mun zo ne muna son ka a sa doka namiji ya aure namiji mace ta aure mace ya ce a ce bon ce bon ce bon ce ya yi kyau muna maraba da ku ya ce ni ban da problem amma ina da sharaɗi guda uku in kun cika su a zo a yi sharaɗi na farko za a ɗaura ma namiji aure da namiji idan shekara biyu ta yi ba a kamin jariri ba zan yanke su sharaɗi na biyu za a ɗaura ma mace aure ga mace idan shekara biyu ta yi ba a kawo min ɗa ba zan yanke su sharaɗi na uku abu in na ƙwarai ne shugaba ke farawa ko ba ka bane in dai shugaba ne na gaskiya ya ce to ni ni mugabi ni zan fara yin wannan aure matata shugaban ƙasar amurka obama ce to a ɗarma muna aure yana yiwa kada ka bari kafin yi mai da ka sa kai musulunci shine ƙarshe shi yasa duk bannar da kun ga Europe tana ciki duk wanga bannar da aka yi ga duniya saboda zukatansu ba su yi imani da Allah ba dattin nan shine ya kai mu ga wanga hali da ake ciki shi yasa ba su da tsarkin jiki kada ka ga wannan farin wanda ya zauna tare da su ya sani wata guda sai bature ya bai wanka ba kuma wanda duk ya zauna turai ko ya zauna tare da turawa ya san wannan da an shiga dush an ka sai a dan ko estar vest ai haka a shashaye jiki a gaba wari suke yi muko ga wanka ga arwalla so biyar ga yini to ana tsarkake rayuwa ne ta hanyar aƙida ingantatta in ka samu aƙida ingantatta to rayuwarka ta samu tsarkaka na biyu ana tsarkake bayan shirka sai ɗabi'o'i na gani me ya ɗabi'o'i na gari rashin ƙarya yana tsarkake ran mutum da ka fara ƙarya silsila ce in an ce silsila shi ne shan ita ƙarya in kana son ka barta in kana son ka tuka wato kai maganin ƙarya in ba ka yi ba kakka yi in kuma ka yi to ka fito fili ka ce na yi ƙarya ka dakanta in ba haka ba to wata za ka yi shi yasa da mutum ya ce maka zan baka kaza tal yu in ka zo bai baka ba ni zai yi ma ƙarya ko to in ya baka wani ran da in ya dawo gobe ni zai maka ƙarya haka da zai kama yi azaba ce shi yasa gayu masu ɗan matan nan da yawa mai sheri sun kai sheri arba'in cikin whatsapp da wani biyu da menene kullum shi ce shi na baya jibka kaza sai aka sai ce nono ke son tsoho ne bai turo ba ta al'izza kuma a ƙara kuma a sace haduwa kuma a ƙara ka tuba dahi maka sauki haka yan mata wagata da sheri kina ne sheri sheri hasun yawa amma duk sherin nan in bayan da ba sai sun koma sheri saboda cikin whatsapp cikin cellular kai ana ce ma sheri amma lokacin da kai yi apple sunan daga hituwa inda ka san shi da baka sake kira dan akwai sakare na akwai dolo na akwai wawa na kana nan kana ta karatu kai ka ta tashi bili zai ashe kai dolo na ashe kai dolo na ba da labari cin kuɗin ka da ake ga banza ana ƙara karatu a ne ta ƙare ko ku tace ba kansu sai kaji an ce ta zama ta wani duk kuɗin da ka ci na tsoho ka yi taima tsoho ƙarya ashe an tashi da kai wayonka ya ƙare aiki to shi yasa abin da ke tsarkake rayuwa ƴan uwa musulmi daga ciki ɗabi'o'i na gari mutum ya zama to bai ƙarya shi yasa kuke ganin wannan kaskancin na turawa shine ya shigo kasashenmu da yawan mutane suka zama ƙaryata da an ba mutum babban matsayi a Afirka in ba ya annabi sai zama babban makaryaci DJ ya sa ka kayi dosi kayi dosi kayi dosi kayi dosi kayi ta zuwa kayi ta zuwa ta kashe kuɗin taksi da waɗannan kuɗin ka haɗa wallahi da suna majin kuma ya ƙare da kai paske menene matsalar wai an ɗauki ƙarya wayewa duk mutumin daga aiki da gaskiya yanzu a ce kai ku bar ta da shi shina bata mana harka bai waye ba wai wayewa shine kai kwanta kasa ka zama ƙarya sai ka bar mutane da ya za a yi rayuwa ta tsarkaka babu ibada daga cikin abubuwan da ke tsarkaka wato ɗabi'o'i na gari da kuma ƙoƙari wajen ibada ba tare da wuce iyaka ba kada a wuce iyaka kada a wuce iyaka wajen ibada amma a yi ibada bincike ya nuna cewa duk duniya a turai aka yi shi babu mutanen da suke samun natsuwa tranquility irin mutanen da suke yin sallah duk mutumin da ya kiyaye sallah wallahi sai ka iske rayuwa sai tana da natsuwa in dai yana yin sallah wadda Allah ya ce yana kiyaye ta cikin lokaci wallahi sai an samu nutsuwa amma in kaga mutum bai sallah duk rikicin duniya na tare da shi in kaga mutum na ƙarya bai da hankali fakki ko wace ƙarya yayi sai ya nemi mata solution da nan zuwa wata kaza waccan sauran kwana uku ta kai to bari a nemi mata wata solution ina ma hari na biyu damuwa ta yi yawa saboda kuma ku duba ku gani nisan tattabi'o'i wanda ba na gari ba yanzu ku dibi turawa saboda babu imani ga shirka babu ɗabi'o'i na gari zina kamar shan ruwa take zina kamar shan ruwa take a rfi aka yi wata emission ana tambayar wata mata daga cikin matan france ta ce abin kumya ne mace mijinta yi iske ta budurwa zai ɗauke ta wawan ya bata wayi ba rfi duk mi kai kan su ga wannan kafirci to lokaci na tafiya ko akwai saura saura ventura alhamdulillah to sai mu zo zuwa ga yadda musulunci ya ce a ba kowane haƙƙinsa mun ce waɗancan sun ɓace waɗancan sun ɓace ya za a yi a samu mafita sai mu dawo mu dibi alƙur'ani mu dibi sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wasu daga cikin musulmai zamanin manzo sun yi kokarin su haramta makansu ababen da Allah ya halatta musu saboda suna ganin wannan zai ƙara musu daraja a wajen Allah sai Allah ya sabkar da aya a cikin wato suratul ma'ida waɗansu malamai sun ce wannan yana daga cikin asbabun nuzul ko yana daga cikin dai ababen da suke fassara wannan aya Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين يا أيها الذين آمنوا يقول لكم إيمان لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم kada ku haramta makanku ababe daɗaɗa waɗanda Allah halatta muku don Allah bai halatta ma abin nan ya fi ka sanin dalilin da ya sai halatta Allah da ya haramta ma ya fi ka sanin dalilin da ya sa haramta kiristoci da suka ce namiji kada ya aure mace kada ta yi aure finalman bi aka samu sai aka sami suna yin lalata da ƙananan yara waɗanda ake kai musu wajen karatu ku dai ba cikin ingilis kuna ji dai abubuwan da an katolik yara 'yan shekara bakwai takwas goma ana sai musu fyaɗe saboda an ce namiji kada ya aure mace kuma sai ta je ta rinka lalata ko ta yi zina ko a tsarma mata aure da kare saboda Allah da ya halice ka ya san wannan shawa kuma ya san dalilin da ya saka shi yasa hatta da annabawa suna yin aure ba abin kumiya bane a yi aure in ka ce zaka kauce ma hanyar Allah to zaka samu matsala akwai hadisi na Anas sahabin manzo sallallahu alaihi wasallam yake bada labari hadisin yana cikin sahihul bukhari waɗansu matasa guda uku sai suka zo gidan manzo sallallahu alaihi wasallam suka tambayi yadda yake ibada sai suka ji wata rana ga yana yin sallah kaza yana wat- azumi sai uh, asabar da abin nan, uh, landi da jodi sai suka ga ibada ta yi kaɗan sai wani daga cikin su ya ce ni ana ya ce shi usallin laila abadan na kama yin ƙiyamun laili tsawon dare gaba ɗaya har abada guda kuma yace asumu wala uftir kullun zan rinka yin azumi shikenan bazan bude baki ba wai ma'ana kenan bazan barin yin azumi ba wani kuma yace a'a a'tazilu nisaa wala atazawwaju abada zan kaurace ma mata bazan yi aure ba har abada ko ba haka ba kun san tsoron Allah kala kala na idan lokacin examen ya yi breve back lokacin examen ya yi sai abi Allah wani ba a gari ya masallaci sai lokacin karatu sai lokacin examen ya yi session ko tau in lokacin session ya wuce in ya samu ya bar sallah in bai samu ba ya bar sallah da ana shaidanci da 'yan mata da mi da mi yanzu sai a tai abubuwa ne a samu jallabiya gumawa da wata 'yan kullahara da tafzaha yanzu kuma an bar hira da 'yan mata an bar bugawa in budurwa ta haɗu da shi ta ce hey shari sama sai ce astagfirullah no no no manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam sai ya samu labari ya kira waɗannan matasa ce musu to ku ne kuka ce kaza da kaza suka ce eh sai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce inni la'akhshakum lillahi wa atqakum lah lalle na fi ku jin tsoron Allah na fi ku saunar ubangiji na fi ku bin Allah sau da kafa amma lakin da ni sai dai ni asumu wa uftir ina yin azumi kuma wani lokaci sai yi sai in bude baki in daina yin azumi sannan kuma wa usalli wa arqud ina yin sallah qiyamul layli kuma ba dukan dare ba wata rana ma sai in yi kadan yi bacci wa atazawwaju nisa kuma ina auren mata dan a nuna maka fa innal jasadi jasadika alayka haqqan wa inna lijismika alayka haqqan ruhin ka yana da haƙƙi gare ka jikin ka yana da haƙƙi gare ka kun ga wannan hanya da sun ka dauko sun so su ba ko wani kote karfi su bar wani kote sai musulunci ya ce a'a to wannan aqidar da kuke gani ita ce yau ta kai mu cikin matsala fashe musulmi wani yana son ya koma yayin ibada bai kasuwanci ba a san wanda bai ci da shi ba shi yasa da yawa daga cikin malamai suka yi derape paske ba su son aiki ba su da harka ba su da wanda kuma zai ɗaukar nauyinsu babu kasuwanci sai an ka rike tabzaha daga nan sai aka yi jelafe ana ƙarya malam ya zan yaron alhaji malam ya zan yaron ɗan siyasa to ina kuma ƙur'ani babu mutuntan a faɗi abin da Allah subhanahu wa ta'ala ci tun da shi ma zuwa haka fara ci abinci har ana cewa tsammanin wa rabbuka mallan ya ƙi noma shi na jiran zakka dan man zakka duk wanda ya ce ba zai nemi yadda zai gudanar da jikin shi ba matsala zai samu duk wanda ke ɗauke da nauyinka ba ka iya faɗa mai gaskiya kaga sun ba mi sun ba janibin ruhi ibada ba haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rayuwa waɗansu kuma daga cikin musulmi sai suka ba jiki ƙarfi surtu waɗanda suka samu civilization da culture ta turawa sai zamanto su duk abin da ba zancen ma abin da babu kuɗi babu harkoki su ku da shi ba no no no no kowane an ce ka bashi haƙƙin shi shi yasa intellectual mu na farko kuna ta gani yadda al'amura suke lalacewa paske ni paske su jikinsu ne suke ginawa shi ko wanda yake gina jikin shi kadai ya bar ruhin shi an yi banda ba a tsarkake rai sai da imani da ɗabi'o'i na gari da ilimi da ilimi ne ake ci gaba yanzu in ka dibi abokanka waɗanda ba su yi lakwal ba in ka koma sai ka iske su suna nan babu inda suka je jikin ɗai ke girma hankalin na koma ƙarami sai fada amma kai da kake ilimi kullun ci gaba kake yi ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ana kiransa abu ishaq al-aliberi na ƙasar andalusi ne can dai in espanci da kuke ji ana cewa ya yi ƙasida mai baiti ɗari da wani abu da ashirin ina ganin da wani abu kan ilimi yake cewa faƙutun ruhi arwahul ma'ani wa laisa bi an ta'inta wala sharibta faƙutun ruhi abincin rai am in kana neman mishi abinci arwahul ma'ani ka samu ilimi ka sa walaisa bi an ta'imta wala sharibta ba dan ka ci abinci ba ko ka sha to nan ka biya mu jiki bukatar shi amma kai baka biya mai bukatar shi ba rayuwa baka biya mata bukatar ta ba fakar rayuwa tana bukatar ilimi da cin abinci ke sawar rayuwa ta samu bukatar ta da masu kuɗi sun samu biyan bukatar su amma za a cika cikin tab amma yan an kai magana ina kuna ganewa ko to shi yasa sai Allah ya koya muna wannan bari ku ji ayoyin alqur'ani inda Allah ya bayanin wannan da kyau sannan mu fiddo aqidar saboda na san lokaci yana matsowa Allah subhanahu wataala ce ya ayyuhallazina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah fas'au ila dhikrillahi wa dharul bay' dhalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون يا أيها الذين آمنوا يا قول لكم إيمان إذا نودي للصلاة إذا أكي كنا زواج صلى من يوم الجمعة أتكين يوم الجمعة ko daga yau daga ranar juma'a tunda cikin yinin ne ake yi fasawa ila zikirillah kun gaugawa ba na nufin kai gudu ba a'a ka shirya da kyau ka sai tun da wuri wazarul bayya a daina kasuwanci amma zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun wannan shine mafi alkhairi gare ku in kuna da sani fa idza qudiyatis sala in aka kare sallah ba masallaci za a tsayawa ba fantashiru fil ard ku yadu a cikin kasa wabtagu min fadlillah ku nemi falalar Allah yar ta yi ta karatu a aji zikiri a aji tabzaha a kai class kaka ce a ni babu ruwana in ina ibada Allah a'a Allah bai ce haka ba wurin karatu daban in ma akwai wani professor wanda shi in ya hausa kyan zara yake sabka ko ba haka ba a bari ce a mu treasure trant da ta yi lokacin sallah ya yi daga midi trant har zuwa kyanzar trant duka lokacin sallah a zahar ne akwai lokacin farko akwai lokacin tsaki akwai lokacin karshe ku yi haƙuri waɗannan abubuwan ba su yi mawa waɗannan mutanen da suke gaba da addini wata rana ku ne za ku haurin su mun huta akwai abin da ba a iya kawo canji lokaci guda sai ka ce a'a kai sai ka lankwasa a'a ba ka iya lankwasa shi amma ku dibi yadda za ku bauta ma Allah cikin lokaci an sai wajen formation ta police ko soja an ce ba a sallah a sallah kala kala ce ko ba a barka kai yi arwalla ba kada iya yin sallah a farmasiyon kana gudu sai ka ce Allahu akbar ka karanta Fatiha kai ruku'i kai farmasiyon ka kare shirar da ka zan babba kai za ka ba da dama da dekare sai ka ce to mun sanya lokutan sallah ba a yin farmasiyon a wannan lokaci dole mu waye kan ku zama to shikenan kullum haram haram haram ba ku wayewa akwai abin da ba tana yiwa bai sa ma addini ba don ka yi sallah ka sarkar cikin lokacin ta ne kyangar cikin lokacin ta ne mi zai sa ka hito ana ku kai da ake son namijin gobe wanda zai ma addini aiki fa idza qudiyat as-salat fantashiru fil ard a tafi ku yi kasuwanci kasuwanci na kowa ne ilimi na kowa ne ilimi bai da baki bai da wari bai da nationality bai da mace bai da namiji wanda addashi shi addabe shi ga kadiyya ta ƙarshe wadda zan kawo shine nan ne aka samu matsala tsakanin musulmai da kafirai akwai abin da ake cewa tawakkali ga Allah ko akwai kuma abin da ake cewa tawakkul su mu addini mu ya ce mu yi tawakkali ga Allah amma ba tawakkali ga Allah muka yi ba tawakkul ne muka yi su kuma turawa ba su yi tawakkali ga Allah ba kuma ba su yi tawakkuli ba sai gururiyar kama su bari yi muku spiritual abin da nake so in ce a nan at-tawakkul ala Allah yin tawakkali ga Allah shine ka dogara ga Allah kuma ka bi hanyar da Allah ya ce a bi shi yasa wani balarabe da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadisi yana cikin sunan Tirmidhi sai ya zo da raƙuma sai ya ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin in daure raƙumar gatawa ko in daure ta in dogara ga Allah ko in sake ta ta tayi tana kiyo ban daure ta ba sa'ima in dogara ga Allah sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce iqilha wa tawakkal ala Allah ka daure ta kuma ka dogara ga Allah kenan yin aiki ba shi ke nuna baka dogara ga Allah ba kuna gane ni ko to su shi wannan tawakuli na to ka zo ka yi zamne kana jira abincinka ya zo ma daga sama no no wannan ba tawakkuli bane tawakkul ne su kuma turawa babu Allah cikin ajanda su shi yasa su da reshar shikin su da afarikin su ne ke ba su nasara ba Allah ba kin ga inda aka samu matsala mu mun ce mun yi tawakkali ga Allah mun ki aiki su kuma sun ce ma ba su yarda da Allah ba kawai isan su shine ke tahiya da mota in akwai isan su tana ta in babu isan su shi ba ba ta tahiya don haka babu wani Allah ya ba isan su ba to in mutum yabba wani kotin karfi yabbar wani kotin zai samu matsala musulunci ya ce a haɗa waɗannan guda biyu wani kuma zai iya kafa baka hujja da hadisi na sayyidina umar wanda yana cikin sunan tirmidhi wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa law annakum tatawakkaluna ala Allah haqqa tawakkuli la razaqakum kama razaqa at-tayr taghdu khimasan wa taruhu bitala da kun dogara ga Allah irin yadda ya cancanta a dogara ga Allah da Allah ya arzita ku kuma yadda yake arzar da tsuntsu tsuntsu bai aji abinci kuma yana abinci sai suka tafi kai jiya sai aka ce amma ba su fahimci hadisin ba mi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace taghdu khimasan tana wayiyar safiya cikin ta ba komai sai ta tashi ta fira ta je wuri ta bincika sai Allah shi bata wa taruhu bitanan ta dawo da ciki ashe tsuntsu dogara da ya ba cikin gidi ya tsaya ba tashi ya tsaye da kai ko ka ce a zarar za ka yi shi kinan komai cikin ka don haka wannan ba aqida bace ta gaskiya ba a cewa kuma an dogara da Allah a yi zamne inda ka dogara ga Allah kawai ka yi zamne to ka bari in komi shi yasa wani da ya karanta wata ibuto filozofikin shi sai ya zo iske mutane ba muna zagin yan filozofi bane muna nufin abar karatun filozofi ku karanta ku san sharrin su in mu suna ce muna ba mu jin horon shi kauyawa muke ku yanzu ga qur'anin ga horon shi sai a yi faskaren filosofi da ayoyin qur'ani a faransai sai zo ce a wai an ce mallamai sun ce ai duk abinda Allah ya kaddara shi kenan to haka bar sallah mu shiga aljanna shiga aljanna wanda wanda bai da mu shiga aljanna shi kenan haka ne ko to shi kenan kaga mutum na farko wanda zai fara bugun ka su ne masu karatun durwa ba sai an ce duk abinda Allah ya kaddara shi ne zai kasancewa sai ka sai sai ka fara wa mutum mali sai aka kaje sai sai ka ce to wallahi mai so le le juge matsalar da ake cikin Allah ya riga ya kaddara mai sai na fara mai mali suna da ga eh dar me kaza su yi wallahi shikenan sai aka ce mai to kai yanzu me kake karatu yace filo aka ce to mai karatun filo wace ane kake yace don jama'a ne ka yarda abinda Allah ya kaddarta haka nan zai kasance eh to yanzu ka koma gidan ku kai zaman ka bayan shekara biyu in kana daga cikin waɗanda Allah ya kaddara za su samu matrix za a zo a kwankwasa kofar gidanku sai a ce Allah ya kaddara za ka samu sai a baka ya ce wannan bai yiwa filozofiya yan duniya sun cika duniya waye yadda ake magana gaban kowa a bada hujja da dalili ba tare da bace-bace ba da zage-zage yadda mutum ya kawo sai a bashi shi yasa in kun ka karci rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallam an fara nuna mini lokaci yana matsowa hijira wanda manzo sallallahu alaihi wa sallam yayi ya fi kowa tawakkuli ga Allah ya fi kowa sanin Allah ya fi kowa sanin abin da ya dace a yi kuma ya fi kowa sanin cewa abin da Allah ya so shi zai kasancewa amma da Allah ya umarce shi yayi hijira abu na farko yana da raƙuma waɗanda za su tafiya guda biyu abu na biyu da ya fito lokacin da aka koro shi bai kama kun san hanyar madina kama a ce yanzu nan tsakiyar wurin ga shine hanyar madina to wancan kote ba, kama a ce nan ne makka wancan kote shine hanyar madina wanga kote shine hanyar makka da ya fito sai ya kama hanya wagga ta nan sai bar hanyar madina saboda suna da labarin akwai magoya baya gare shi madina ko da safiya ta waye ba su gan shi ba sai suka kama hanyar madina dibo sannan kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauki kafiri Abdullahi ibn Urayqi shi zai nuna musu hanyar Madina domin hanyoyin da aka sani gaba ɗaya an tattare an ce duk wanda ya kawo kansu ko a raye ko a mace za a yi mai babbar kyauta za a bashi kusan abin da suke cewa ko raƙumi ɗari ne jajayen raƙon ba wannan lokaci ko don raƙumi shi na matsayin limuzin ba yau da aka fara cewa ba in an kawo an kashe mutum za a bada kudade masu yawa sannan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a boye je Madina baka fi shi imani ba amma kaga ya san cewa kuma Allah zai bashi kariya kuma babu abin da basu iya dishi amma sai da ya bi hanyoyi waɗanda Allah subhanahu wataala ya umarni da su da haka kiran da muke yi da ku cewa ba a tsoro ba shine a zo a bada kai ga maki ba shi hallaka ka wannan ba ta kawo ba ce in manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai fita wajen yaƙi zai ɗauki takobinsa zai ɗauki kuma abin nan da ake ce ma sulke ya sa ya kusan Allah zai ba shi kariya don haka musulunci bai ce ba ku zo ku yi ta sakin maganganu waɗanda za su sa maƙiya su ƙara kawo muna hari Algeria an yi irin wannan kuskure lokacin da aka yi zaɓe waɗanda suka ci zaɓe da aka tambayi shugaban su sai ce ai su kwanaki ɗaya suka jira ai aljeri ta koma ƙasar musulunci faransai sun ce ka a ba su mulki wannan yasa yanzu an yi shekara talatin ana yaƙi ana cewa yan ta'adda ne basu sun ci zaɓe amma saboda sun yi saurin waɗanni ya su aka tashi da su erdogan shugaban ƙasar turki da yake na da wayo da ya hiddo farti sai ce egality adalci to duk kowa da yarda da adalci ko ko haka nan bane bai ce musulunci ba adalci yace ran da ya kai ga mulki sai ya magani ɗin iska kuma ɗiyatai ta zo za ta taya university ta sa hijabi sai an ka turo waɗannan yan layi sun ka hana ta shiga university wai ta shiga da alama addini in kai na sai ka ce a tsaye a sa a ɗauko sojoji da escadrille blinded su maganin su ba haka yi ba sai ce to sai biya mata jirgi tattaye ingila sai biya mata lakkol sai tattaye ingila da hijabi kuma ta shiga cikin lakkolkinta sai ce to ku kun gani yan iskan turkiya ku kasar ku kuna son ku hada mata su sa hijabi amma can uwayen ku waɗanda ke koya muku laifi cikin su kasar so ya halatta a shiga da hijabi to abinda nake so in kwatanta muku muna cikin duniyar da sai ka zamanto kana da dogon tunani da lissafi kuma ba mu bukatar tashin hankali muna bukatar hujja da dalili akwai abubuwan da ana iya maganin su ba tare da an yi rigima ba ba tare da an yi tashin hankali ba akwai abubuwa da dama da ana iya maganin su kada mu sa rigima da gaugawa in kuka duba a can da babu wannan ci gaba matasa ne ga sunan waɗanda sun waye suna da ilimin kuma suna da son addini abin da ake nema gare mu mu nemi tashin hankali ba mu neman tashin hankali mu yi haƙuri a rinka sawa hikima kaɗan-kaɗan da sannu ruwa za su kashe sarka in dai kare na yawo kura na yawo wata rana an gamu nan da shekara ashirin waɗanda duk annan cikin ma'aikacin nan mu babu wanda ya karatu faransa babu mai kwanta faransu ko ingila babu wanda ya taba neman karuwar faransu balle a tura mai asiri a kan justice suna nan sun yi sallar su sun yi karatun su sun samu diplomkin su kuma sun san abin da ka shirya musu kuma kai in wani ya dauke ka da daraja su da ma Allah ya gaya musu innamal mushrikuna najasun sai wanda kana ganin kimar kafiri yayi jirgin sama yayi portable to wane na ya halitta ƙaryan da an kai portable da shi shi baka san darajar shi ba zan liƙe da wata kissa guda ta wani malami daga cikin malamai eh, ya rasu a 2014 kasar saudiya ɗan kasar misra ne ana kiransa muhammad kutub yana da littattafai wanda suke bayani kan duniyar musulmi ta yau kuwa duk da yake kun san rubuce-rubuce irin waɗannan ana iya samun kuskurecin su ana iya samun daidai Muhammad Qutb akwai dan uwansa da ake cewa Sayyid Qutb shi kashe shi akai Muhammad Qutb ɗin muke magana a Makka ya rasu ya tayi wata ƙasa ina ganin kamar Swiss ne Malam Bashir Gana nake jin ya taba ba ina ji wata rana ina sauraron wa'azi ya bada labarin wannan kisa Muhammad Qutb ya bar cikin wata hotel to kun san mu musulmi an san mu da gemu an san mu da jallabiya ustaz ko ba haka ba eh ustaz shikenan baturi na cikin vest an ka kravat an sa sule an yi komi sai ya tsinkai Muhammad Kutub cikin hotel to kenan da an gane ka da dogo riga an sa ai bako ne ko ya ga musulmi wawa sai zai ce ba Muhammad Kutub ina son in yi hira da kai to da ina jan angle yace okay ya ce kaga wagga montar da nisa ya ce eh ya ce babban montar ce kudinta sun kai kwambin da dolar ya kwada mai ta kai kusan dimin dolar yana alfahari kamfani kaza na kasa kaza ya buga ta kaga kwastumkin da nake sawa ya ce eh ya ce kwastum ne na babban kamfani na duniya ya gwada mishi karabat suliye ya nuna mai kayan da yake saye da su masu tsada ne kenan ya ci gaba ya ce ka ƙari ya ce amu dukkan haɗamin kayanka da kamfunan da suka yi su ce amu ya ce to kayan mantuwa ya ce mene ne ya ce to mai ɗauke da kayan nan shi kuma ce izin ce ta yi shi ko haka ba sai ga kayan ya fi kyauta sai ya ɗauko alƙur'ani ya nuna mishi aya ta cikin suratu al-mu'minun ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين to kaji izirkin da an ka kirkiro ka in kai izirkin da ta yi muntur ka sani ba ka san izirkin da ta yi gaba to kai jahili ne to shi na ɗan uwa muke son a rinka sani inda an ka dosa a rinka kallon rayuwa wallahi in mun ka dibi bayan mun ka dibi yanzu mu gode ma Allah ko mu san cewa nasara tana kusa babu abin gaugawa ko ina addini ne kuma wayayyen addini mene ne gaugawa in an ka auna nasara tana kusa amma kada mu yi gaugawa da wasu abubuwa wanda za su zo su bata mu da al'amurra mu bi addinin nan sannu sannu lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fara da awashi kadai ne dan diza kafitar ta kafirci ta kuma kafitar ta musulunci kan ku damu ba sai an dauki makamai ba mutanen daga musulunta Europe wani da ya zo yin su musulunci da makami masu shiga musulunci kasar amerika wani na zai yake su gaskiya ce suka gani suka yarda da ita magana ta riga ta kare ku je da bakan kuma hada mu abin da zamu ba karfi yanzu mun ji ba mu da technology ba mu da makamai ba mu da komi amma dai muna da qur'ani kuma yanzu sun yi abin da zai kashe su shine whatsapp da media sai a tura ayar qur'ani sai mutum ya karanta sai ya ga gaskiya sai ya musulunta kana gida kwancinka zakara an kace shina tono sai tono yuka ce a lamari ya baci abin da kuka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure kuma Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana sai wani lokaci in Allah ya samu da cikin masu rayuwa za a dawo a ci gaba da karatu da izinin Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته Allah ya saka ma malam da alkhairi da wannan gagarumin gudunmuwa da ya kawo mana a Allah ya ba mu ikon aiki da abin da malam ya tunatar da mu muna kira ga yan uwan Allah su dan yi hakuri su tsaya saboda kamar da muka yi muku bayani bayan malam ya tunatar da mu akwai tambayoyi da yan uwa maza da mata suka rubuto idan bayan wannan amsa wannan tambayoyi insha Allah za mu tashi Allah